da haryan kudura da haryan kudura aka kira da ya halima yar kabilar sa'adiyawa maza ki bar kabilan nan na bani bakar ki je maka a nan arzikinki yake idan a littafin al'anwaru wal misbahu wa sururu ne to sai mu ce mai kururutawa ya kururuta mata a nan kuma aka ce na daha filistan alƙadar to yi ne kiran da aka yi mata da ita da mijinta suka kama turba daga nan kuma zuwa makka sai mijin ya jira ta a bakin garin makka ta ci ga cikin gari bari ta je ta nemo yaran da za ta shayar ko za sami dan abin da za su toye talaucin da ya dame sun zo ne akan jaki kamar yadda jiya muka hau jaki eh dama wannan hi ne sirri da ta je tana zuwa kaba sai ga mutum ne kwarjini mai daraja mai isa wanda Allah ya masa kima yana zaune ta ce bawan Allah suka garza ya ce ne kika zo nema ta ce na zo neman yaro wanda zan shayar yaro za ki shayar kike nema ya to mu je ga wani yaro kafin na kai ki sai dai yaron dai mahaifinsa ya koma ga Allah eh yanzu ni ne kakansa renansa yana hannuna sai ta yi shiru ta ce to ba zan yi abu ba izinin mijina ba eh amma mu je na gani aka je ta ga yaro ta dawo ta gaya mijinta gayi gayi ta ba halima mutane ban yaran manyan masu kuɗi masu daraja ana neman abu ce ya karɓo mana yaran ba yi da mahaifiya mahaifi mahaifinsa ya koma ga Allah maraya sai ta dinga zub da hawaye ta ki kallon mijin tana zub da hawaye sai da mijin ya ji tausayin ta yi ma ya fara kukan ya ce halima ba zan hana ki abin da kike so da abin da ranki yake so ni ma ina so dama dai na faɗa ne saboda takaici da kar mu sake shiga wani wahalar a yi ban sani ba za su fita daga wahala shi ne tun da aka yaka a dalilin wannan kuka na ke na mu kiran gwam halima ta tayi ta tafi tana zuwa kuma a kai ta gun ummi na amina amma labarin yana tafiya in Allah ya daga baka dan yadda ya dauko zai ba mu labari ina fata kun fahimta insha Allah wa qad nada bi lisan al qadar bi an tuqaddamu li makka maza ki gabaci makka litarbaru bi ra'i sayyid al bashar domin ki rabota da shayar da shugaban mutane wa hadi sa'adat ihi ne madayanci wajen arziki yanshi da laha gayi tana rera wannan waka zuwa gare shi na'am
قومي حليمة إن سعدك قد دلا ولمك تسيري فقسنك قد يانا قولي قومي يا حليمة ya ne aka cire saboda laruran waka ya halima yar kabilar sa'adiyawa kumi ki tashi ki bar kabilan bani bakar eh sunan kabilan nazu kalima sunan da halimatu sa'adiya daga kabilan bani bakar ke da ake ce da ki halimatu sa'adiyya halima ta arziki to inna sa'adaki shi arzikin naki da ake ce miki da shi sa'adiyya kaddala arzikin naki ya leko arzikin ki ya leko abinda ake nufi da dala kamar wata ya kama sunan da halima a larabcin an ce wani halimi mai sanyin hali mai sanyin hali shi zai karɓi renon mai sanyin hali saboda haka ita mai sanyin hali ne bayan nan sa'adiyya ita mai arziki ne to watan arzikin naki ya kama a maka shi ne Muhammadin Rasulullah alaihi wa sallam
wata ya kama dama tana jiran wata sa'adiyyar taki ya kama a birnin maka wani makasin siri in kin tayi ki je miki fagusu niki kin ga rehin naki kada ya na'a rehin da ya dau ƴaƴan itace dan itacen da zaki tsinka kada ya na'a ya nana ya nana yi ne ya na'a eh wa atu yake cewa a can cikin wannan yana cewa ija mana wa atu haka wa atu haka hu yawma hisadi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin maza ki kama hanya dan itacen da kike jira mu a mangayi kaskanin kariri gallo jayina fure ni mizi mazalle ne bawo babuna tun mutumu babuna biya mazalle ne bar kam laliya tamzura dimdinni nonu wayan kal nonu wayan kal tima
rasulullah sallallahu alaihi wasallam nonu wayan kal nonu waya ndi noni yana nandi nonu wuziyar koroyi za noyi bara kan ga yin biro sallallahu alaihi wasallam Ah, to angular nono kaskanin babuna mazana ne bada kam la niya tamzura damzini dan kam niya tamzura damzini a zargan zumma to yi ne yace maza ki yi sauri ya halima ai itacen ki ya riga ya nana ki je ki tsinki kayan ki na fa iza wasalti laha وإذا وصلت لها تفوزي بالمنى برضا إمام ما مثله سديا رضا fa iza yayin da wasalat laha yayin da kika sari zuwa ga wannan annabi namu tahuzi bil muna za ki rabo ta fa da abin buri ba ma ita ba mu ma da muke karantawa mun rabo ta da abin buri bidin rayin za ki samu ɗan da za ki shayar man ma misluhu sada'an rara'a wanda babu wani ɗa wanda za a shayar da nono irinsa in dai za a tsotsi nono to ba wani mai daraja da ya kai ya tsotsi nono irinsa maza ki je gunsa za ki tsotsi nono shi Allah ya wa daraja ba wani nono da za a ba ɗa irinsa saboda haka Allah mun gode maka Allah mun gode maka jama'a ku so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alfarman manzan Allah sallallahu alaihi Eh, a duk duniya ba wanda zai tsotsi nono irinsa Allah ya masa komai wasallam in ka zauna nan sai ka ji kaman a lahiran kai imana yo bayan Allah na boye suna sauka duk inda yake Allah yana da bayan Allah da yawa suna yawo na mala'iku idan sun san da harka irin wannan na zikiri sai su ce halumu ila hajatikum ku zo jama'a kowa ya zo in sun zauna yanzu daga nan sai sun tankara da sama bayan sun tashi mun gama karatu sai Allah ya ce me kuka tarar suna yi ya ubangiji mun tarar suna ambatan to kuma me kuka bar su suna ya ce mun bar su dai suna ambatan ka me suka roƙa ya ce sun roƙi aljanna sun ganta ne ai ba su ganta ba to yaya ba su ganta ba suka roƙa da sun ganta yaya ai da sun ga aljanna sun ƙara shauƙi biye da na da sai Allah ya ce to me suka nemi kariya ya ce sun nemi kariya da wuta sun ga wutan ne a ce a ba su ganta ba to yaya ba su ga wutan ba suka nemi kariya da ai da sun ga wutan sun ji tsoro fiye da haka sai Allah ya ce to ku shaida din na musu gafara Allahu akbar sai wani ba mala'iki ya ce to ai a ciki ya ubangiji wani ba zikirin ne ya kawo shi ba ya ce ni a gona ba shaki duk wanda ya zo gurin maraboci ne mu kuma da lokacin da Allah yake tambaya ina gurin me suka roƙa sai na ce mun roƙi rasulullah sallallahu mun alaihi wasallam
roƙi da muna gurin wala maqtud wala da muna gurin shi ne ma za mu maqtud roƙa to ka ji dalili Allah mun gode maka gaba kaɗan na'am فلتقصديه بكل شوق إنه في مكة نور عليه قرصدا falsaka su dihi kini fiye shi fa maza bi kulli shauƙin innahu duk wani bege a yi wa annabi صلى الله عليه Eh, وسلم annabi ne kaɗai ana masa bege ba ka iya ƙure malai idan mutum yana son annabi fab ya faɗi ya suma in ka ce ka yi haƙuri kai munafiki ne Eh, in dai mutum yana begen annabi gejin sai je lahira ka masa addu'a Allah ya sa ya mutu Allah ya sa kar ya ta ya mutu daga ya mutu dan aljanna alfarmar محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
wane mutum alfarman manzon Allah ai a san annabi ba a ba mutum haƙuri yanki ba ka ga bayan annabi ya bar duniya ya koma ga Allah wani mutum yana jin labari yana karanta a taura ba da shi idan an kai yi za a ba wane za a gama da yi daga baya Khalid dan Walidu zai karba shi zai bude eh kuma ya faɗa ce za a ba Jabaru dan Abu Dalib shi ma za a gama da shi to muna bi daki daki da ka zo kan jafarin da ka ga jaramta ka je ka ga
رسول الله صلى الله عليه وسلم mazaje ka je ka ga mazaje masu kaunar
رسول الله صلى الله عليه وسلم maza maza ake gaya ma abin da yasa nake jinjina musu da maza wallahi da sai kaga yakin mu ko ba mu tarar ba mun gani a idanun zuciya dan haka sai mu ga gawa ne dan gawa ne ga yadda ake karawan duk muna gani saboda shine Jafar bin Abi Dalib da aka kai Zaid dan Sabiti Abdullahi dan Rawaha ya karbi tuta aka kashe shi aka zo gun Jafar bin Abu Dalib ka je ka yi kallon maza a gaban ka je ka yi kallo ka gane akwai maza wanda suke son manzon Allah alfarman manzon Allah Allah ya ƙara son manzon Allah ka je ka yi kallon maza muna magana fagen na maza ne gurguzu ku daure zuciyanku a kan san annabi kar ku zama rago da ya ka fara gwamza yaƙi da jafaru ana cikin yaƙi ya rike tuta ya yi haka haka ake rike tuta nan babban yatsan ka za ka buɗe a kan doki da bangare sai ka sa goran goran goran tuta a nan in ka rike nan kuma sai ya ɗan matsi nan hannun ka da dama sai ka yi haka kan ka rike tuta haka nan na hagu ka rike takobi nan kai haka kana tsaye rikewan wannan ba zai hana kai yaki ba dan ba kowa ne zai rike tuta gaban annabi sai ma eh in an baka tuta kai kadai kana yaki mutum goma za a baka tuta rago bai zama sai dai rike takobi ya rike garkuwa eh ka rike garkuwa na kare tara ka rike takobi amma gwanaye ta daukai masu karfi wanda yaki ya zama sana'a sun saba yi kamar mu ne da tuwo da ruwa su suna gabar wanda mana nan su ba da wanda to idan an za gorin a nan to nan haka haka za ka haka za ka da tuta ba haka haka za ka bi sai ga kalmar la ilaha illallah haka nan bayan ka kuma ga annabi sai tuta ya daga fal fal fal to wayannan su ne mazaje ka rike tuta Allah sai ka isa to Jabar ibn Abi Dalib ya rike tutan yana yaƙi da hannu ɗaya kafirawa suka yi masa yawa bala'in ya kai bala'i hakan da yana riƙe ta nan hannun aka ƙunjine wannan hannun da aka jebar da wannan hannun ina gaya ma da wannan kasan wannan da aka sare ai faduwa zai yi to da wannan hannun da ya ya tafki tutar sai sai ya mayar nan kaban ya riƙe nan guntulmi ne nan hannun aka koma aka sare nan da ya haka da baki ya tafki tutar sai ya sa kafarsa ya rike aka sare kafan nan ya ja wannan kafan ya rike aka sare wannan ya zama gunduwa ba nan ba nan ba nan ba nan da ya kukan kura ya tsalle sama ya zo ya dirakar ya gigara ya gigara ya gigara tutan an gama sare wuyansa sai ga kalmar la ilaha illallah bai fada ba bai yarda ya faɗi tutar ta faɗi yana raye ba tutar ta kama ƙar tana la ilaha illallahu tutar yana nan wani ya zo ya karba ma ba kai ba saboda ana ganin annabi ana yaƙi ana ganin sallallahu alaihi wasallam a gaban manzon Allah kuna gaban annabi yasa na ce دامنا من المؤمنين رجال نعم من المؤمنون رجال صدقوا وعاهدوا الله عليه فمنهم من قرينا به ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا shekarun jiya da kaji talatu irin wayannan Allah ya tara annabi kuma Allah ya ce Muhammadun Muhammadun Rasulullah والذين ما هو أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين ما هو وند زكي تعالى النبي نعم طائر مبني الله أكبر أشداء على الكفار إذا sahabi yana tafiya kafiri bai sai ba hannu ba in kafiri yana tafiya sahabi yana tafiya in kafiri yana nan sai ya koma can in ya kalle ya ce kai kafiri ina za ka yace buka za ka yake ni ko na zaman amana ne zai abuja kafiri baya bin hanya sahabban annabi suna ne kuma idan sun hau babur abin idan sun hau raƙumi ko wani guri ko kasuwa in suna tafiya an yaka rigan kafiri ba zai taba rigan su ba kai sai a ce kafiri kamar da hankali ni musulmi ne kan rigan kai taba ni dan kasuwa ne shine ashidawu ashidawu alal kufari idan kafiri yana tafiya wallahi baya ban tsakiyar hanya sun sa doka sai dai kafiri ya dinga bin sabon hanya raye cikin karangiya da tsidau su suna bin mai kyau saboda musulmi yake da daraja wallazina amanu ma'ahu wallazina ma'ahu ashiddau alal kufari amma gaba kadan rahama bainahum idan musulmi ya ganka in ana bata kafiri dai in ka ce salamu alaikum musulmi ne sai rungume kan ya ce wani lafiya lafiya ya ya gajiya ya iyalai ana haka ana nuna musulmi so amma na nuna kafiri kiyayya shine ashiddawu alal kufari ruwan ma'u bainahum kuma idan dare yayi yaya suke yi tarihum rukan sujadan yamtaguna farlan min Allah wa ridwana idan dare yayi ba sa jiran banza eh ba a zama kan layi a tarihum dai an gama yaƙi ko kuma an gama firan annaba an taso kowa ya nafila da dai Allahu akbar sami Allahu liman hamidu Allahu akbar Abdullahi ibn Zubairu dare ɗaya raka dubu yake yi tarehun ruka mahaifiyarta asma'a binta abubakar idan ta ce allahu akbar ta ɗaya to tsuntsu ne zai zo ya dira a kanta tsuntsu ya gajiya ta yi zai ɗauka ba gaji ake ɗaya ruka an sujjadan ba ku yabta guna faralan minan layi wari ruwana da yarda amma gaba kaɗan simihun fi wujuhihim min asari sujud alamunsu a fuskokinsu daga ganin fuskan kasan na musulmi ne e yi fuskar wai ba wannan bakin taban ajiye goyi ba wannan riye ne ka daina bari kana sa dan gayuwa nan danka yana baki yana baki ba wannan ake nufi ba kurin su daga ganin fuskar mumini haske duk fuskar da kaga ba rahama turbimbin ba wani alaman haske akwai munafurci a zuciya tare fi fi mai fi wujuhin min asar sujud zalika zalika masaluhum fi tawhid abun su zo duniya littafin da ya fara zuwa kafin linjila a taura Allah ya ce to annabi zai zo da jama'a eh ga annabi na lokaci kaza zai zo sannan bayansa ya zo duniya akwai abubakar sahabinsa ne ga ya kada kare zai zauna akwai umaru akwai usmanu akwai ali akwai wanda za su yakin badar akwai wanda za su yakin hunaini akwai wanda za su yakin gololo akwai wanda za su yakin hudaybiya annabi ya ce Allah ya ce kafin su zo na faɗe su kun zuwan su ba baki bane masu kaunar
rasulullah
masu kaunar annabi an san da zuwan su eh Allah ya ce mun faɗe su kafin su zo amma mu ma ba a bar mu gaba kaɗan waje mu je tukunna wa masalun fil injili kazari nakraja shabahu fa azarahu fa azarahu fa sagalaza fa sawaya ala suqihi yujibu zurra li yajiza bihim al kufar kaji Allah madaukakin sarki yace bayan ga misalin sa taura da misalin sa alinjila eh masalun fi taura da masalun fi lina kazari nakraja yada kamar itaciya ce ta fito ita kadai a hankali ta dinga girma ta dinga girma ta dinga girma to haka annabi hi kadai ne ya bayyana sai abubakar ya karu wannan ya karu wannan ya karu to yi ne Allah yake cewa da haka da haka na'am ya gina yajiza bihim al kufar abin ya Ali ya giza bi mun kubar duk wanda ya kai duk wanda kaga yana jin hauyin sahabi kafiri ne shi yasa duk lokacin da kaji mutum ya zage sahaban annabi dauki qur'ani izu su tun karen da kace kafiri ne ba za ka mutu ba eh ka daina ganin addinin da ana zagin sahabai ba alkhairi in mutum ya zagi sahaban annabi in dai sahabin annabi ne kai alwala ka rantse da qur'ani izu su tun wana kafiri ne idan ba kafiri bane qur'ani ya kai ni wallahi lafiya zaka samu dan muna karatu ne yanzu ma sai na rantse muku ba abin da ya dame ni sai alfarmar rasulullah da da qur'anin Allah sai mu rantse sai mu yi alwala mu dafa idan wanda ya zagi sahabin annabi ba kafiri bane kar mu tashi Allah ya ce liya giza bihimul kufar wanda yake jin hauyin sahabi kafiri ne to wa'adan lahu وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما imani kun ji sahabbai to Allah ya ce mu ma muna ciki wa'adan ladina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima mu ma muna da lada kuma da lada mai girma Allah ya mana wa'adin gafara in je kai imani da Allah ka zo mutanen nan kai ma abun Allah za ka samu gafara saboda wa'annan mazajen yanzu in ba tarihi ba ka je yaƙi a sare ma hannunka wannan kada waya muku ni ya ni ya ni waya muku ka eh yatsan ka yana ciwo kana kewaye gari ya ni muku ne ya jawi waya muku ne ya korare amsa ya ne kala nan gillini yin duniyo a fare hannu iya nan a cire a barwa nan a cire nan a ɗau tuta a rike da ƙafa a cire a bayar a cire mutum fa dunkulmi fa amma da ya tsalle a baki yana gigara tuta sai da ya kama ƙasa sannan aka sare wuyansa ai sahaban annabi wallahi mutum ɗaya sahaban annabi duk mutanen duniya yau ka haɗa Allah ya fi kallon wancan da mu wanda ya tsaya gaban annabi suka yare wa annabi hawaye in sun ce suna son annabi sun tsaya iya nan ko babansu ne baya son annabi ba sa kallonsa so ko ba na kuɗi ba so halak malak so na haƙiƙa zahirin so da baɗinin so sun nuna shugaba kurin ka zo mutum ya bar komai yana gaban annabi me annabi yake so akwai wasu guda biyu wanda aya ta zo kansu in annabi yana kwance da dare gadin sa suke sabon annabi kafin wallahu ya fi muka minan nasi ta sauka eh annabi zai huta yace yana yace a wannan daren wa zan samu ne zai gadi na sai ga sahabai guda biyu sun zo suka ce rasulullah mu za mu yi gadin su kuma ana gadin annabi ba wai ana gadi ne kurin a sa ido haka ba na fi da ake wane eh to yaya sai a ce wane ni zan tsaya kai ka ci gaba da nafila ɗayan ya bude qur'ani sai ya izu talatin in ya gama ya gama yi kuma wannan ɗayan ya rike makami ya tsaya ɗayan kuma yana nafila to suna cikin gadin annabi ana cikin gadi a makiya suna kusa da su a yin sun ɗana kibiya harban su suke amma yi wanda ake harban yana nafilan ne yana sallah yana sallah sai da jini ya cika takalminsa da ya ce assalamu alaikum gari yawa aka yi sallah da annabi ya duba ya ga duk jikinsa kibiya nan kibiya ko ina jini annabi ya ce ba gaya mu arba ya ce rasulullahi ina cikin wani sura ne ina karanta daɗin suran ya sa kar na manta su kar na yanke sallar shi ya sa da na gaya ma ana farbinsa da kibiya ya ce yi daɗin sura yake ji alfarmar muna sallah sun naka yana cizon ka ko sauro kana harbewa ana maganar sahaban annabi ai mutanen da kake gani Allah ne hiriya annabi su da aka tayi kibiyan kuma sun sun jaki ba aka yasu buci ko ta nan ya fita haka za a jaki ana magana da kai sai a cire karat sai a cire ba ruwan mutum ko a fuska ba za a ga yayi wannan ba ruwan eh haka ake ana yaƙi wai a cire ma kibiya ba taɓa yi ba sai dai a tafi da mata masu ruwan ɗinyi idan an cire an cire gudun sai a nemi ruwa ana haka da dina da zumma haka kurin kuma kuna fira da mutum ana masa abin da ɗin baya ya rumiya ma biya sim zi sim kan guwa kurorom da rumiya ma biya kurorom da kwaye kan guwa saboda tandi hurdu kan gayin bin kara tandi cidiya kwabara cidiya kwabara amana magana idan mutane sabon annabi ai wallahi in ka gansu kurin ka san Allah ne ya su dan haka eh duk inda kake tunani to al'amarin su ya fice iyana na ga kuna haska mu fata nan ban san abin da kuke ba daidai kan kwanan nan yawa eh ko ba masu kula ne to yi yasa wa'annan mazaje ne wanda yake wa annabi wannan mu da su ai sai neman albarka to mutane ba sun yi gaba yanzu wana lahira a gansu ka je gun abdullahi dan umar kai kallo mana shi ba ma sahabi bane dan gidan sayyidina umar ne amma idan ka ga jarumta wallahi sai ka sallama ka je gun abdullahi dan abbas sai da ya sai da ya ga jibrilu ido da idonsa ka je gun jarman hanza kai kallo in ana maganar sa ma ba ka ce a duniya ma ba wani jarumi irin sa shi rabanin annabi ne da jarman hanza da baban annabi to baban su daya eh kafin fa a sauke ma annabi wahayi ina gaya ma su suke ba annabi kariya jarman lokacin da aka je siriya kaje kai kallo mana a siriya lokacin da suka rabka annabi fatauci an raka annabi fatauci wani ba yahude to da kowa ya sai da kayansa sai kirgi ɗaya rage na kayan raƙumi sai wani ba yahude ya ce da annabi kayanka na sayarwa ne ya ce na sayarwa ne kayar dai idan ka sayar min da sharaɗi ba zan biya ka kuɗin ba sai mun je gida ka ci tuwona ka sha ruwana ni ma albarkacin ku ya shafe ni annabi ya ce ba matsala aka saya aka ɗauka yan aka yi gidan bayahude kafin su ga gidan ya ce da annabi dakata zan zo sai annabi ya tsaya sai ce da matarsa to kin ga wannan wanda zai zo ya karɓi kayan nan shi zai kashe mu zai kai zuri'an yahudawa na duk duniya saboda haka ki zo ni da ke shi da ita su yi aiki na aika-aika akwai ɗan rufi haka irin rufin tsoron nan sai ya nemi irin dutsen nika na da tabari ya ce in na baye kuɗin zan karɓa ya karɓa na zo zaure na ɗan riƙe hannunsa sai ki masa aika-aika mu ba za mu faɗa ba aka yi wannan ya hirya matarsa haka aka zo aka ce ga abinci annabi ya ci abinci ya sha ruwan gidan yadda ya faɗa aka zo ba da kuɗi sai ki sakan hannun annabi matar ta ɗau dutsen niƙa guda biyu da za ta saki sai mala'iku suka riƙe yi ta yin duniya ta ki saki tana sama dole ya saki hannun annabi da ya saki hannun annabi zai fita a ƙasa kuma ta shimfiɗa yaran ta biyu maza da ta ki saki kuma aka sakar mas sai ta kai ‘ya'yanta shine aka ce ramin mugunta to na yi kaɗan eh da aka yi haka ba yahudan nan ya huto ya ce ina yahudawa ga bawan Allah nan ya sai kayana ga kuma ya kashe min ‘ya'yana jama'a ku zo maza sai da aka kirawo ba yahude ba Yahude mai zaman ba Yahude sai da aka samu Yahudu sun fi kimanin ɗari uku. Suka taso suka yi kan annabi da jama'ar annabi a kan za su yi ba daidai ba. Ana tasowa ba ba ɓata lokaci wai ba shiri ba ne fa, ba hiri ne sai ka hiriya ba kullum da gudu mutum zai kanka. Sai na hanza yana ganin wannan ya ta ya hau wani dokinsa, ramamman doki. tiririn doki mai zafin nama mai kyan maganai mai daɗin murya mai zaƙin haminiya saboda taimakon wallahi in ka kalli dokin ka ce kogi ne daga tudu zai gangara kwari ko kuma ka ce kai dokin kisra ne ko kaisar da ya hau dokin ya yi zamiya ya yi su kake yadda ka zan walƙiya ya jarabar ya yi juyi ya yi juya babu ya fi da ran mutum bakwai ya ce kai ya ce kai ya kuki ya ce muna raye ya ce akwai mahalukin da ya isa ya kawo hari ga wannan watan namu ga wannan hasken namu ga wannan darajar nashi ka kanka ce wani abu sai da yahudu yana wayo wayo wailo yana wayo kurin aka dinga jin ƙara da abin ya lafa aka yaka babu hanzu ya aika mutane lahira ya zo ya yi zami ya ya ce kuma da hankali yanzu za mu aika ku inda aka turo ku lahira sai da kirawo mala'ika ya zo da sanko ko bai hirya ba sai ya zare dai a to dai to dai za su raba masa wuya da kan a bar masa aiki shi mala'ikan an gama yi da roro ko yayi sauri ya rora ko ba zai wane mutum a nan sai ka sai mun bude al'alwaru wani misbahu wasu ruru wani abkaru ka gane jarman hanza jarman barin gaya ma gaskiya shine wanda ya daki kan abu jahil ya fasa shine wanda ya zare takobi zai kai sara aka hana shine ran da za a yi auren annabi ya ce tashi ya ce kada ko ka zauna kada Allah ya zaunar da kai ya ce ka daina garaje wannan zakin zai bushe numfashinka yanzu a kan annabi in dai hanza ne yanzu zai bushe numfashinka ba kana numfashi haka ba za ka ji ya dauke kamar daukewar wuta kil za a tafi da kan mutum wallahi ka nemi kan ba za ka samu ba saboda kare martabar wa'annan za su yi da wasa to su ne mazu ke gaya mu yi koyi da su mu ma mu ba annabi kariya da irin namu darajan mu yi kokari ku zama ba wani abu da yake gaban ku sai san shugaba sai tunanin ba wa annabi kariya sai ganin martaban manzo sai san manzo sai hararo girman darajar manzo wanda qur'ani yake cewa wato aziru wato waqiru na'am wato aziru wato waqiru wato safihu bukuratan wasila a dinga girmama annabi girmama ba na wasa ba an zaka girmama ko sunan za kama ka dan rusuna rusunawa da girman rikinawa da kankan da kai da ganin girma da so da ƙauro da ganin kwarjini to da haka ake wa annabi kuma idan an kama sunansa ka ji duk abin da kake ya yanke hankalin ya koma kansa sannan kuma idan kana son sa albarmar rasulullah darajar manzon Allah Allah ya ƙara son annabi Allahumma amin kar a yi da wasa a so manzon Allah Allah ya saka a ba malawa da wannan a ba malam mai jan baki wannan shi malam habibu 500 Allah ya saka darajar annabi Allah ya kai gaban annabi Allah ya ƙara son annabi kar a yi da wasa za mu yi addu'a ya danno kuɗi a buɗe mana fitan saboda muna da a buɗe fitan Allah mu iba Allah ma iba Muhammad sallallahu alaihi a buɗe fitan mu iba muna da mai gida muna da ne alfarma muna da wanda yana da isa gurin Allah muna da wanda yake yi ne babba a halara a fadan Allah saboda haka Allah ya mana komai in muka samu annabi duk abin da muka rasa a duniya wallahi ba mu yi asara ba saboda haka Allah mun gode ma da muka zama na annabi muna tare da annabi muna tuna annabi muna kama sunan sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa kara mal habibu Allah ya sa darajar manzon Allah to Allah ya ba mu albarkacin su جابيتي نقبا نعم فهو الذي أنواره قد أشرقا وعلى الوجود لديه جود قد هما هو الذي هنا واندفا أنواره جماعة كنغا حقا كننزا تعالوا جماعة بمقامة باي نور عليه قد سدا حقا سينا سدا فهو الذي هنا واندا فهو الذي هنا واندا أنواره حقا كننزا قد أشرقت كما أشرقت يا حقا wa alal wujudi bisa ga samamu ladai a nan gare judin za a samu kyauta kada hama a kyauta mai ambaliya eh duk wanda ya zo kusa da yi zai samu kyauta mai ambaliya hama a kaman ka ce hamul hawami'u eh in ka zo gurin annabi kyautan ba kadan bane mai yawa ne saboda in ya tayi kyauta wani bawan Allah da aka bayi raƙumi sai da aka bayi bainal jabalaini bainal jabalaini eh kaman a ce daga jeji kaza zuwa jeji kaza an baka raƙumin ku da baku san jejin garin nan ba mu mun sani eh kaman mu ce gremadin tamiya fanuwa na gremadin tamiya yi zuwa ramboleno kabba karimuwa kabba zai sun yi tadi san ni kanin eh mutane sun san giremadi daga giremadi kana tafiya sai amdara daga amdara kana tafiya daga giremadi sai kai agora daga kai agora sai amdara daga amdara sai wannan mai sai a ba a je mirza ba wannan kogin burma sai burma daga burma kuneram kai haka sai gashi burya inda baba tafiya yake tada jirginsa don gajibiya sai jaram daga jaram sai koro yi zuwaram daga yi zuwaram sai katakala zuwa kogin matafari to sai kurnawa to na zan ta yi na ton gawa toyan awa burwa kwalle na kwance ka kwalle na burwa ka ba ya kwalle na to kabba zan ta yi azurwar yanin gaji ya karimo ka ce dai kam lara na in gaishe do ya ce daga dutse kaza zuwa guri kaza raƙuman da yake tsakanin mun baka da ya leƙa ya gani duk wuya ya raƙuma ya ce da duk duniya ba wanda yake ƙi irinsa yanzu ya ce duk duniya ba wanda yake so irinsa haka ya gaya annabi saboda duk duniya ba ba mai kyauta irin annabi ba a taba samun mai kyauta irinsa ba ba a taba samun mai adalci irinsa ba ba mai haƙuri irin annabi Allah ya masa wannan duka ba mai ilimi irinsa ba mai kara duk abu na duniya ina gaya ma duniya irinsa ma babu bare wanda ya kama da shi to yasa yake gaya mana yace ka je gunsa ka ya kyauta mai ambaliya idan ka je gurin annabi duk abin da kake so yi zai baka yasa zaune an ga ya rasulullahi ina so abin aljanna daga ya ce to shi kenan kurin sai dai mu ma marna sunan ka dan aljanna eh nan gaba an daina kiran ka da sunan ka dan aljanna garanti saboda kana gaban
sallallahu alaihi wasallam
idan karyewa kai ka je gurin annabi ba maganan dori yi ne likitan likitoci dan ya aika wasu mutane zuwa birnin kaibara da suka yi gama kasar suka yi aran gama da kafirawa wannan mutumin sai da kafansa suka yanki da ya zo gaban annabi yana kan jaki jijiya biyu ne ya rike kafan jijiya biyu kafan yana haka in ka duba nan bargon ya yi ƙasa ƙayin ya rabe naman ya rabe jijiyan nan da jijiyan nan su suka rike kafan ya dan cicciba ya daure da bandeji ya zo gaban annabi ya ce ya ya ce aikin da ka sa mun gaba ya ce sai dai kuma a kafa na gahi sun ji min ciwo da aka duba sai jijiya ji annabi ya ce ba ku mai kawo kafar da ya haka ya hada ya haka ya hada ya inda daga ana hadawa gurin kakarrab ya hadu ko gurin ciwon babu ko raunin babu shine likitan likitoci Eh, hakimun ne dabibin dabibul adibba'u a gudanin man na dabu bi zai sai rasulullah
shi in kana so a gunsa kaje wannan ma haka yake idan ilimi ne haka ya ebi ilimi abu hurara ya ce ina mantuwa kurin annabi ya shimfa da bargonsa ba a ganin komai in yi haka zai ebi abu sai ya zuba sai ya ebi abu amma ba a ga komai ba da ya yi ba kuma ya zuba sai ya ce na dai bargon ya ce inda kara a kirjinka ya kara yi ilimin yi ba za a ma kilo kilo
muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idan kana zuwa baka ilimi kilo dubu zai iba ya baka kilo yadda ake auna nama ko ake auna abinci kilo haka ya iba ba a ga abin da yake iba ba ya haka ya ibo ya yi tun da kara ya kara ya ce kara haka shi kenan daga nan ya zama ilimin daga nan abu hurara ya ce ban san mantuwa ba waye fi ka ilimi ya ce illa abdullahi bin umar fa innahu yaktubu wa ana la aktuba shi yana rubutawa ni ba na rubutawa to amma wannan ya faɗa ne don tawari'u yace wani abin da zai faɗa ma zai zama fitina to Allah ya maka in ilimi kake so ko Qur'ani a gaban annabin ka in yace ya baka karatun sai dai sai dai kai karatu dan dalili idan kuma kuɗi ne in ya baka yi shi kuɗin shi zai neme ka ka daina neman su a an kaga ana neman kuɗi aya je yake idan ana gaban ai daraja za ka yayi ai kana gaban annabi ya ma kyautan kuɗi in ya ce an baka nan gaba kuɗi ba ka ga anas bin malik mahaifiyarsa yana wa annabi hidima ya kara goma sai mahaifiyarsa ya ce ɗana ya rasulullahi kai wa ɗana addu'a ya ce to yi kenan Allah ya ba ɗanki dogon kwana, Allah ya bayi tarin iyalai, Allah ya bayi arziki tsabtatacce mu ba za mu ce kazami ba tsabtatacce yawwa daga yin haka an ya kara ɗari da ahirin ya ji a duniya ya'ya ya ce ban da ɓari baya lissafi in wannan yaron yaro ƙarami ya binne ya binne wannan ɗan ƙasa ƙarami ya mutu ya binne ya ce na binne ya'ya ɗari kuma yana da yara gurguzu sun fi ɗari uku kuma yi ana duk abin da ya taɓa kuɗi in ya je kasuwa an kama rumfan kasuwa ko ina ya cika juji zai je sai ya je juji ya zauna in ya je juji ya zauna in kasuwa ta yi haka ta yi haka wuuu sai ya je juji alfarmar
sallallahu alaihi wasallam dole sai in zaman ka lafiya kana so ka yi ciniki sai ka zo juji shi kuma anas idan ya zo in ya sai in kana da ƙasa ba za a siya gunka ba in ka kawo ƙasa anas sai ya siya kasan ka nawa ne kaza daga ya siya sai a dinga rububin siyan kasa a gunsa kasan nan muke so dole in ya siya to kasuwar kasa ta tashi ran da ya mutu da nace kudin yake neman sa da aka zo tona kabarin sa da aka sa diga an kafta sai a fitta zinari alfarmar idan an daga guduma an kafta kurin sai kaga gol ana yasan zinari ana yasan zinari da haka aka tona kabarin saboda kudin neman sa yake saboda alfarmar wannan shugaba bayan ya mutu kowanne matansa ɗaya tumuni matansa hudu abin da aka bayar a yanzu ya fi kimanin miliyan ɗari biyar a da banda na ‘ya'ya banda dukiya ran binne yi dukiya aka tono in ka ɗau guduma kai gas a ƙasa in ka ballo sai ka ga zinari dinari ne kasan Allah ya kawo kudin kudin yana jiran za inda yake tonon ma kudin ne to annabi ya ma kyautan kudi ba kai ba talauci idan ka zo gurin annabi Allah yau za ka mutum kace ina zuwa daga an daga mutuwa kuma sai wani lokaci an gama da wannan idan ka zo gurin annabi kace ya rasulullahi ga abin da nake so shikenan kuma a zamaninsa komai ba sauki kana zaune a gaban annabi yanzu nan za ka yi aure a bilis wata ran yana zaune wata balarabiya doguwa mai sura mai zaci ga ushirya ga hanci ga ta da kira ta samu sama ta samu ƙasa da baya da gaba Sama annabi tana zuwa ga wannan zala ta ce ya rasulullahi kai gaisuwa na ladabi annabi ya amsa ya ce bai Allah me yake tabbata kai shi ya rasulullahi kaina na baka sadaka annabi ya shiru bai magana ba ya ce na baka kaina sadaka annabi ya shiru can an jima annabi ya daga ya ce jama'a a cikin ku akwai mai so ni ba ni da bukatan aure akwai mai so sai wani balarabe ya tashi ya ce ya rasulullah ni ina so ya ce hi yana so sai annabi ya ce to ka kawo sa zaki a bata ya ce wallahi ba da komai ya ce nan araha ne nan saboda a gaban mai abin haki in ana addu'a mai ake cewa salati ne salata na mu goma to a nan ba maganar salati ga annabi ai ba magana ma ka yi salati ga manzo yawwa shi wanda za ka yi salatin ma ga yi annabi ya ce tun ba ba ka da komai ka je ka kawo zobe na azurfa shi ne sadakin ya lalama ya je gida ce wala zobe ma ban dai ka annabi ya ce ko na bakin karfe ka kawo ya lalama ya ce ko na bakin karfen babu ya ce to me ka mallaka ya ce mayafin nan nawa ya ce to za ka bata da zai bude mayafin shi gaba ɗaya ba wando aka ce to in ka bada mayafin tsirara za ka tsaya ba ka da komai ya ce a ƙur'ani ba ka haddace komai ba ya ce na haddace sura kaza da kaza ya ce to an aura ma ita shi ne sadaki in ka je ka biya mata surorin abin a gaban
sallallahu alaihi wasallam
to ka ji a gaban annabi a sauwaƙe za ka yi aure in aure kake so idan kuma ba wannan bane ka zo gaban annabi kana so ne Allah ya ma wani albarka daban dan ya daba kanka nan to gayin gurin ba zai ƙara yin furfura ba inda ya ɗora hannu idan annabi ya baka ruwa ka sha ko ruwan hannunsa ya taba ka duk duniya ba mai kyau irin ka dan a gidansa akwai wata baiwarsa tana nan a gidan annabi tana kwance da asuba yayi sai annabi ya zo zai fice to lokacin sallah ya dan yabi ruwa haka da ya dan wawwatsa mata a fuskanta ta tayi ta ji ruwan ta dan sha bata yaga yace ta yi lokacin sallah yayi a duk Madina sai da ta zama ba yarinya kyakkyawan fuska fuskanta kamar rana ya zama eh in ka zo ka zai agunta sai ka kalli a fuskan nata sai ka ana ana ga fuskar kullun sai ka kalli fuskar ka kuma idan annabi ya baka abakati duk duniya ba mai kunya irin ka dan akwai yarinya sai ga gaban annabi ta zauna da ce ya rasulullahi a hankali a hankali ko ba guri ne ko a hankali to matso gaba baba nan ka matso nan kai sai wata yarinya ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tana zuwa gurin manzon Allah ya rasulullahi abinci nake so sai annabi ya ce in abinci ke so da ya gutsira ya bata ya ce a'a na bakin ka nake so shi annabi ba ya taba tambayar sa abu ya hana ba sai ya ce to shi kenan sai fasa tauna na bakin nasa ya cire ya ba ta tana ɗauka tana sawa a bakinta ta haɗe wannan da ba ta da kunya amma duk madina ba yarinya mai kunya irin ta daga nan ba ta haɗa ido da mazaje kunya saboda an ci daga bakin wannan shugaba na to ka da lamarin yake bayan nan kuma ila yau ga daɗin zama in ka zauna da annabi sai nasiya yanzu wannan zaman da muke annabi ya zo kurin a can zai zauna eh kuma ya gaida ku salamu alaikum sai wani sannun ku ko sannun ku a bude masa ya gama za ku je sai dai ku ku ji kun ce ai ga ku saurara ku mai da hankalin ku nan ai ga annabi ya zo ga annabi ya zo ga sai ku ga kun juya hankalin ku yana kansa haka lamarin manzon Allah yake eh ba ruwan sa ya zo guri ba girman kai sai warwala sai raha sai komai to haka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bayan nan har ila yau in ba ka da lafiya sai ya je ya gaida kai ba tsammanin ka a gidanka salamu alaikum sai ka je sahabbai sun zo su abubakar assalamu alaikum kai ya ce annabi fa ya zo zai shiga gidanka ya ji baka jin daɗi maza wance ki kawo taburman nan na kaban dibino ki shimfiɗa maza aka dai na ringayi ki kawo a gyara kai ma mara lafiyan sai ka ɗaya ka ɗan yi haka launa annabi ne zai zo to sai ka ɗan gyaggyara haka assalamu alaikum abi alaikum salam ka zo su sayyidina ali su sayyidina umar a ce annabi ne zai zo ya ce ta bismillah in ya zo a kasa zai zauna dan gaishe ne da cidin nan ce wani abi ci wani dan da kale ya fi nai abi gina fangen abi kaske na to yake na alan dan gashira da man ne ruyan da ruwa yake na kai fadin ne kurwanin bokadiyo to ma da albarayo albarayo kaza kaza maduwan jidiyojin shi kenan ma addu'a jinyar in ta tafiya ne kai dan aljanna ne in na waraka ne a taye wasai sai ka tashi ya zauna kuma a gidanka kuna jira ya kira matan ka yi ma addu'a ya kira wa yayan ka yi ma addu'a shi ne daɗin zama ba zamani irin zamanin ba irin zamanin kuma idan an maka rashi babanka ya rasu in annabi zai in an gama jana'iza an gama komai annabi ya ce to a zo guri na wani ne baban sai rasu to ana bin babanka bayi gaji ana bin sa bayi sai gaji don da ana bin sa bayi annabi ya ce in ana bin sa bayi sai mu rama eh in da bayi ba ruwanka da bayin babanka annabi shi zai biya idan babanka ya bar kuɗi ku raba in bayi ne annabi ya ce na ɗaukar wa kaina ka zuwa kala ni rungo kana laman ga warasa no nan dira kwalla kana to daɗin zama sai zamanin bayan wannan kuma zamanin da annabi yake yadda zabai ake zaune to malam zaka ji kowa yana son kowa kuma lamarinsa ba lamarinsa sai ta wari uzalla wata rana Abdurrahman dan Aufi ya tada sallah yana tada sallah annabi an yi raka'a biyu sai ga annabi ya shigo yana zuwa yi ma sahu ya bi Abdurrahman dan Aufi yana sallah da aka yi sallah aka ce assalamu alaikum sai annabi ya ta ya kawo raka'a biyu kowa ya hiru daki ko lamar ati kwa barande sala tau ana dai tunani ana tunani annabi ya sallah ya sallah ne aka tare aka dogon sa ya rasulullahi ya sallah ya ce a sallah tai sallah nafsina alhamdulillah alhamdulillah eh kai ka ce kai kadai za a ba sallah yau ga annabi ya bi sahabinsa sallah yayi to wannan shi ne halin wannan annabi na kullun ka dinga tuna halin sa yasa kullun mu dinga karanta ashafa na alƙali kuma mu yi wa ashafan shiri ran da muka yi da kar ku yi da wasa bana mun yi niyya da an samu yadda muke so mu nemi shanu kamar sittin sittin eh ba qur'ani izu sittin ba so mu nemi shanu sittin kullum mu dinga yanka annabi da yanda mu je wata biyu muna ashafa muna sallallahu alaihi wa sallam a dinga jinjina wa shugaba nan gaba ba za mu bar komai mu koma eh in an koma ana jinjina wa shugaba wallahi sai kai addu'a kar ka fita anan Allah ya zare ranka yau na rale ni ka san yanda gaban za ta yi baka sani ba Allah ya sa kana nan ana ana girmama annabi muna jan na alƙali mu je mu dare ai ana shafa'i nan gaba wata biyu da ya ce kullun a yanka sa kuma kar mala yakubu ya raba naman ƙanana irin dubu-dubu wanda lama ɗaya zai cika maka baki gardi ya ji karatu na manzo ya koma ya ci nama saboda abin da yasa zan baku nama ku ci ni buri na in mun zo jinjina ku ce ka ci nama nan ɗinka da nan ɗinka ya yi ƙiba ko da ke in ka zo jinjinawa kar a yi da kasala a tuna ma a yi kauri a dinga daga dagawa yanzu tun da yake karatun nan ka taba jin kasala in ka jinjina ka jinjina shi ne exercise ai exercise din da bature yake exercise muka jinjina ka ji ka gam ai sai manzon Allah Allah ya to kara gaba ka dan sai mi wa jama'a addu'a kar a ja su da yawa na'am بشراك بسعد الذي وافاكيا سعدية الخير فيه قد اجتمع bushiraki albihirinmu eh bin sa'adu da arziki allazi wa baka wanda aka cika ma ya sa'adiya ya ke sa'adiya alkhairi zai kin ga alkhairi cikin wani albihirin kar ita ma duk wani alkhairi an tara yau kika karba annabi alkhairi ya kai Allah ya saka mata da alkhairi ana gamawa da aka zo daukan annabi malam lokacin da aka zo annabi yana lullube da wani alhariri amma idan an lullube yi ba haka zai yagi alharirin idan ka lullube annabi da aka lullube haka da alhariri in ka zo kawo saman ya yaki shi tsakaninsa da Allah ba a shiga sai a yake wannan abun saboda yana ganawa da sarki yana gana da Allah yana gana da Allah kuma yana kwance control remote na wata yana hannunsa yana kwance a zanin gado in yi haka sai ga wata yayi nan da da in ya haka kuma wata sai nan in ya haka wata sai nan in ya haka yana juya wata watan da yake zama hannun ya haka sai a mai da ita ba ya mai da ita ga in ya haka yana gwadawa kamar ta
sallallahu alaihi to kun san dalilin wannan to a bai wadda Allah ya ba mu na ilhama hakan da ya training ne an za ya ya ta gwada yana yaro in ya haka sai ya haka in ya haka ko da lokacin watan zai tsage wai zai yi ko ba zai bai gwaji ne an gwada tun ya yi haka ya nan ya yi nan ya yi nan to lokacin saukan san ya yi an san a lokacin ma za a yi ba komai ana ka ce ta ka ce watan ba ka gwada ka gani yana haka yana haka remote din yana gunsa ya za a yi ta sauka ta zo ta gaida shi ta tsage ta haɗe ta koma duk shi yake wa biyayya ranan ma yi yake wa biyayya da ya ce koma karki faɗi ta koma to Allah mun gode maka wannan duk mun gani na'am
قولي لزوجك قد زفرنا بالغنى وبه يكون لديك رزق متسع kuri ki zau yi ga halima yar kabila sadiya ki gaya mijinki ki ce kar zafirna bil muna yau mun rabotu da abin da muke nema abin nema ya samu abin da muke nema na arziki Allah ya ba wabihi da hi ne ya kunu ladaiki a nan ga daiki rizikun mutasin arziki ne mai rawaci a ce ka ɗauki annabi in tafi da hi arzikin ya kai arziki ya tsi ta je tana jira ba ya ce amina ya dan naki barci yake yi ne ya ce ki tayayi mijina yana jira na a wajen gari ya ce in yana barci in ji mahaifiyar iya babba ya ce in yana barci ba ma tashin eh ba a tashin sa ana barin sa ya hutu eh iya sa haka ya take ce idan an yana barci ba ma tashin eh ya ce ba ma tashin ana wannan magana ya ce to mijina yana jira ya ce amma tun da kin yi gaga bari mi ga hannu kafin ma bai ta mi ga hannu sai annabi ya bude ido yana budewa kuma sai murmushi eh yana budewa sai ya ce ya ce ya ce iya babba a da rana kike kurna wa yaron ki fitila a daki da rana yace ba fitila bane wannan tun da yazo haka yake har can wannan daga shi ne
sallallahu alaihi wasallam daga shi ne har can daga shi ne to ja mana ɗaya baiti na'am فالله أكرمنا به في خلقه فله كمال الحمد ما نجم طلع فالله أكرمنا به الله يا كرم ما دهي في خلقه يا أهل تاتسا فله الكمال الحمد da annabi muke cika yabo ma na jama da la muddin wata ya leka da yi muke cika yabo ka san cika yaban ne to abin da ake nufi da cika yabo wato Allah cikin ikonsa idan matarka tana ba ta haihuwa ba ta ɗaukan ciki ran da ka ganta da ciki sai ka ce me alhamdulillah Allah mun gode maka iyalina na ɗauka ba za ta ɗau ciki ba a yi ta ɗau ciki barka haka ne duk da haka godiya bai ƙare ba godiya bai ƙare ba idan ka fara laulayi laulayin nan ya ɗauke yaya aman nan da kike da wannan ɗan tayin zuciyan ya daina in ta ce ya daina kuma sai ka ce alhamdulillahi duk da haka godiyar bai kare ba lokacin da kuma cikin ya je wata bakwai wata takwas famarar bihi hamalat hamalan kafiban famarar bihi a lokacin nan falan ma askalar za ka bana falan ma falan ma askalar da walla haram ba ma da ina ta tana salihan da na kunan na mina shashiri falan ma askalar idan wata ciki ya je wata tara nan gaba kuma an bar komai e in dai kai mumini ne da kai da matarka sai na bula wanci saboda rai yana hannun Allah a lokacin da ciki ya je wata tara sai addu'a sai addu'a Allah ka sauke ta lafiya Allah ka sauke ta lafiya in ta haihu ha ila yau in ta haihu ana barka barka wanda ta sauka lafiya godiyan bai kare ba ta ce bari mu jira mu ga bi mabiyi haka ake sai a yi ana godiyan kuma sai shiru yaya mabiyi ya bi a ce a zaura ya dai can an jima kuma idan mabiyin ya biyo ha ila yau nan ma mabiyi ya bi barka barka alhamdulillah kai mabiyi ya bi ta ce to mun gode Allah amma bari mu yi tunani mu nemi abin yanka yanzu buri na matata ta haihu sai dai abin yanka Allah ya hore mun kafin abin yanka abi ya ku yi ya ku yayi da bawa ne ku yi indiya ku ce wandiya to alhamdulillah an samu ku yi wurdiye wurdiye ku yi fandiya wurdin kuma nan gaba za mu warware muku shi ku yi wurdiye fandiya duba yana duba yana nan gaba kuma sai rago to bari mu jira rago bari mu jira rago idan an jira rago shi ma ila yau an yanka suna yaya mun yi suna lafiya an yi suna lafiya barka to nan gaba duk da haka godiya bai kare ba yaron kuma sati ɗaya biyu uku haka ana nan ya kai shi wata hida yaron a hankali ya fara fidda haƙori ya fara zawayi in yana zawayi kuma sai ya ɗauki a ce abin yanzu ji dai na alar godiya ne na godiya ne na alhamdulillah kwana kaɗan kuma sai kukubi tattala ya yi kukubi a kalambo abin ya dai to Allah ya sauke ya lafiya eh kukubi dai na yana dai na yana to alhamdulillah koro sai tininin tininin tinina ciyar na alhamdulillah daga nan kuma yaya shekara nawa yi da kaya yana kaya gure ne kaya a hankali kuma aka yi masa kaciya an gode wa Allah godiya bai kare ba a biyayi shafiyar ladara tirina tirin to bai romano tiro dai romano ladara yi do kuma sai a nema a masa aure bayan an masa aure an gama to yaya to yanzu dai yana da iyaye a duniya akwai uwarsa akwai ubansa yanzu banjo nan alhamdu kuma ko ni do kerin ni yanzu ban zo kala da hirna dai ya zo kala da hirna ba zo kala da hirna an gan godiya kerin ni kerin ni godiya ya ya godiya bai kare daga nan fa ya rabu da iyaye lafiya me ake ciki a ce ga hinan da yana fama abin da zai nema iyalai da abin da iyalansa za su ci shi yake nema idan ya samu abinci ya fito da na yau da na gobe zai ce alhamdulillah in damuna ya zo alhamdu rani alhamdu yana tunawa kuma ya waya ce ba lafiya ba lafiya iye i iye i oi to ala na lada to akai ya asibiti a dawo da hi a zai gina karke in murza ya kiske kiske yana daga nan dai akai ya asibiti ya jiki dai ba daɗi ana cikin haka sosai a zara'ilu ya fito e idan azra'il ya fito to fassara fassara baitin sai a ja baitin kaji da kake cewa na'am فالله أكرمنا به في خلقه فله كمال الحمد ما نجم طلا lokacin da malaika zai zare ne da yake cewa da yi ake cika godiya a lokacin kace la ilaha illallah muhammadar rasulullah to anan ne godiya ta cika an rabu da tsiya cewa an yi arziki lokacin da aka ce mu ma a nan godiya ta cika kuma mu ma a nan muka tsaya ai wa nabi salati goma darajar manzan Allah alfarman anan ina ya ala Musa ladan bismillah alba da lada jama'a ai wa nabi salati goma Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karama a karanta fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji ke nashi Allah ka fadda mu kunyansa addu'ar da muke da sauran wanda ƴan uwansa suka bada Allah ya bayyana su jama'a fatiha kafa uku uku fatiha kafa uku uku kowa ya kudiri bukatar sai sa wannan zaman da muka yi da ku Allah ya zaunar da mu a gaban wannan annabi alfarman manzon Allah falaki da na dukan sharri Allah ya kare Allah ka sa mana imani mu rayu da imani ka hore mana annabi wannan baiwar Allah da ta rasu ya dawa bismillah da kulwa kafa bakwai mahaifiyar ya mai cirim Allah ya kai mata Allah ka sa ta aljanna a wannan dare alfarman manzon Allah sun taru ka ba mu annabi ka hore mana annabi ka shirya mana hasada ka cika zuciyar mu da imani ko Allah ka sa san annabi ya ratsa mu da mu da kuma zauna gaban annabi kunci Allah ka yaye rayin lafiya Allah ka yaye da ila fi kafa uku bakin da suka zo jin karatu Allah ne da su garin su lafiya Allah mu roƙe ka kalamun ce da haka kai mana dauki darajar manzon Allah Allah ka samu cika da imani ka sa ƙarshen mu yayi kyau dukan kunshi Allah ka yaye ka gyara mana zuciyarmu ka haskaka mana duk wanda ya zo da niyan sauraron karatu a nesa ko a kusa bakin mu na nesa da kusa bukatun ku Allah ya biya mu Allah ya haskaka kirjin mu da kaunar wannan annabi Allah ka hore annabi wanda suka rasu a gari da karkara dai Allah ka sa su aljanna zuriyan da zamu bari Allah ka inganta su marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta makoman mu ka samu je lahira a sa'a magauta makiya ahata da Allah kai ga tsakaninmu ka hore mana imani dan girman zatinka ka hore mana ilimi ka ba mu karatu mai amfani ka jefa mana san kaunan wannan annabi mu kwanta da dare muna tunaninsa mu tayi muna tunaninsa mu wayi gari muna tunaninsa mu zama nasa mu narke cikin kaunansa zahiran wa badinan Allah kalamu ce da haka اللهم إنا نسألك بأن نشهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الكتاب العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء الفاتحه. الحمد لله جماعه